إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله قال الحق تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقباعل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إخوة الإيمان قال جل ذكره جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولم يقل سبحانه لتفاخروا ولا لتتفرقوا بل قال سبحانه وتعالى لتعارفوا واعلموا إخوة الإيمان لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى كلنا من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذا هو الميزان الحقيقي وأن الكريم على الله هو التقي وليس الفاجر المتفاخر أيها المسلمون إن معرفة, إن معرفة الإنسان لقبيلته وانتسابه لها والمحافظة على ذلك لا يذم في الشرع بل قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم صحيح صححه إمام الألباني أيها المؤمنون إن المذموم هو الافتخار هو الافتخار بالقبائل وبأفعال الجاهلية واحتقار من لم يعرف قبيلته فتلك دعوى جاهلية قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى جاهلية فهو جسائل جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى قال صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فدعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله أخرجه إمام أحمد وصححه إمام الألباني فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفاني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخوة الإيمان فقد جاء في الحديث إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن كان مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يديه أخرجه ابن, ابن حبان وصححه إمام الألباني يوم ما سجرما muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya godiya mara iyaka ya kuma su imani mu ji tsoron Allah mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu daga rai guda shine annabi Adam alayhis salam ya kuma su imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana yi kokarin kiyaye magana shi ta zamanto ta gari magana mai kyau ku san cewa kuma babu magana ingantacciya wanda babu shakku kamar magana Allah da kuma magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyan wa masu imani Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin alƙur'anin shi mai girma yace ya ku mutane mun halice ku ne maza da mata muka sanya ku jama'a daban-daban da ƙabilu daban-daban don ku so juna don ku san juna don ya zamanto akwai sanayya tsakaninku kabila wane dan gidan wane dan gidan su wane dan garin su wane sai Allah subhanahu wataala yace wanda yahi ku girma ba kabilar wane ba wanda yahi ku girma ba launi ba na su wane yace atqakum wanda yahi ku tsoron Allah shi ko Allah subhanahu wataala masani ne kuma masani wanda yake babu wanda ya kai shi a wajen sani subhanahu wataala yan wa masu imani Allah subhanahu wataala a wannan aya mai girma ya ce ya sanya mu jama'a daban-daban kuma ya sa mu kabilu daban-daban gidaje daban-daban don mu san juna amma Allah bai ce ba don mu yi alfahari tsakaninmu kuma Allah bai ce ba don mu rarrabu dan kabilar mu ba ɗaya ba shikenan ba za mu haɗa kai ba dan launin mu ba ɗaya ba ba za mu haɗa kai ba don samun amfanin duniya da amfanin lahira to Allah subhanahu wata'ala bai halice mu ba don haka Allah ya halice mu don mu san juna wane da wane sanannu ne ko kuma sun san juna iyayensu tare suke kabilunsu a wuri ɗaya suke abubuwa dai ga sanan garinsu guda ƙasarsu guda to don ya zamanto akwai sanayya sanayya da za ta sa a so juna mu dunkule mu zamanto tsintsiya maɗarminku guda yawon masu imani kusan cewa babu bambanci tsakanin wannan balarabe ne da wanda ba balarabe ba kenan babu bambanci tsakanin wani kabila da wata kabila sai da tsoron Allah asali dai kowa ya huto daga adamu ne alayhi salam kakanmu shi ko annabi adam Allah ya yi shi ya yi shi ne daga ƙasa ƙasa ce iri kala daban-daban to kenan duka asali guda ne yanzu ne ake bambanci musamman in ya zama to jahiliya ta zo ta shiga cikin rayuwa na musulmai to za ka ga irin wannan kabilanci ko ɗangaranci ko kuma wane babu ruwansu da wane to wannan jahiliya ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mai tsoron Allah shine a gaba tsoron Allah shine mizanin da za a ce wane mutumin kirki su wane sun yi su wane saboda mi sun yi su kusa da Allah sun yi tsoron Allah sun yi su ibada da Allah ba tare da ganin cewa wace kabila ce wani launi ne wani 'yan gari ne wasu jama'a ce kusan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ne don bauta wannan shi ne asali yana duk mutumin da ya rigaye ka a wannan bauta ya ci gabanka ya zamanto ya ɗara ka to ya ɗara ka a komi musamman ma sai an waye kiyama mutum zai san lalle bambancin bambanci ne na tsoron Allah babancin bambanci na launi ko kuma wani kudi ko mulki ko abin da kama da wannan Allah subhanahu wataala sai ya sanya tsoron Allah shine ma'auni in kana so ka auna waye wani to ma'auni shine tsoron Allah amma dan wane ya zamanto mai kudi ne shi ko mai mulki ne shi ko mai ilimi ne ko dan gidan su wane ne ko launin shi kaza ne ba shi ake auna ba wannan ma'aunin duniya ne wannan ma'auni ne na duniya a gobe kiyama wa ya san wani launi ko kuma wa ya san wani dan gidan alhajuwa ne wa ya san wani mulki da mulki na Allah ne a nan duniya ya dar tsungura ma mutane a gobe kiyama Allah ya amshi kayan shi kenan kaga me zai aiki tsoron Allah duk wanda ya wuce ka tsoron Allah dole tabbas ya wuce ka a komi yan wa musulmi kusan cewa mutum ya san kabilar shi mutum ya san shi dan gidan wane ne wannan a musulunci ba matsala bane musulunci bai zargi ba ka ce ni babana wane ne wane ne kabila ta kaza ce mu dan gidan su wane ne a gari kaza asalin mu wuri wuri kaza ne wannan ba matsala bane in dai kana hodin shi dan a san ko kai wane ne inda ba a san ka ba to abinda musulunci ya hana shine dan alfahari ka zo cikin wasu mutane sai ka rika cewa ai mu ne suwa ne don ka nuna fifiko a kansu to wannan musulunci shi ne hana amma don a san ko kai wane ne ko daga ina kake ko kai dan wane jikan wane ne irin balle ma a ce wasu manya-manya mutane wanda suka ma musulunci hidima ko suka ma al'umma su hidima suka zama to jagorori na gari ka ce dan wane ne to kaga sai a kalle ka da kima sai a kalle ka da daraja amma ba wai dan a ce kahi wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin hadisi wanda imamu albani ya inganta shi manzo Allah ya ce kusan dangananku kusan ku ɗiyan suwa ne ne saboda ku sada zumunta kenan za ka san 'yan uwanka in a ƙauye suke in a wani gari suke in a wata ƙasa suke ka san dai ga ƙanan babanka ga wan babanka ga uwarka ga uwar babanka to wannan zai taimaka wajen sada zumunta to wannan duka yana daga cikin da Allah ya ce mana li ta'arafu don mu san juna yawan masu imani abinda musulunci ya zarga shine alfahari da jiji da kai da kuma nuna fifiko da bambanci tsakanin ɗiyan adam wannan shi kuma aikin jahiliya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isko larabawa a haka to amma sai ya karantar da su ya tarbiyatar da su da kan cewa tsoron Allah shine a gaba kuma duk mutumin da yake so ya samu matsayi a wajen Allah madaukakin sarki to ya ƙara ƙaimu wajen bauta Allah da kuma tsoron Allah zai zamanto shine a gaba ‘yan wa masu daraja kusan cewa babu wani wanda za a ce walhakancece renanne sai wanda ya rena kanshi musamman kuma wanda ya taka dokokin Allah dokoki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ne shi ba kowa bane shi ko da yahi kowa kudi a duniya yahi kowa ilimi yahi kowa mulki abinda mutane sai gani shine jagoranci ko kuma shine kaza ya yi kowa a nan duniya to amma an same shi babu imani da Allah babu imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin kaskantacce ne ko da ko mutane a idanuwan suna ganin mutum babba ne matsayi gare shi girma gare shi to saboda haka sai manzon Allah ya hana mu kira na jahiliya hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da yake kira kira irin na jahiliya to wannan mutumin ya zamanto karmami na wutar jahannama da shi za a hura ta da shi za a hura jahannama iyazan billah sai sahabbai suka ce ya makin Allah ko da yana sallah yana azumi musulmi ne ga sallah ga azumi manzo Allah ya ce ko yana sallah ko yana azumi in dai yana kira irin na jahiliya cewa ni mu suwa ne mu suwa ne mun hi suwa ne ko kuma a gaba da suwa ne muke to wanda yake nuna cewa lalle ne magana ta ta jahiliya iyazan billahi Allah zai sa mutum gidan jahannama abin da ya kamata mu kiraye junanmu shine abin da Allah ya kiraye mu da shi da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiraye mu musulmai musulmai muke ƴan uwan juna duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uwanka ne ko yana gabas ko yana yamma ko aina yake ko baki ne ko ja ne ko tsanwa ne ko bula ne kai kowane irin launi ne kuma ko menene wurin shi ko ya yake karshe a talauci shine na karshe inda an ce musulmi ne to dan uwanka ne abinda Allah ya kiraye mu ya ce mana musulmai ya ce mana mumunai ya ce mana bayan Allah mu bayan Allah ne mu mumulai ne mu musulmai ne to haka muke ƴan uwan juna wannan hadisi ne da Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Albani ya inganta shi mu ji tsoron Allah ƴan uwa mu ji tsoron wata rana wanda Allah subhanahu wataala zai tara mu zai mana hisabi zai za a nuna ma kowa abin da ya aikata dan haka anan duniya mu yi ƙoƙarin tsoron Allah mu yi ƙoƙarin yin takawa wanda ita ce za ta ba mu matsayi za ta ba mu daraja a gobe kiyama wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutane akwai wanda shi mabudi ne na alheri duk inda ka ganshi to alheri ne ke wurin zai amfana da 'yan uwan shi musulmi khairun nasi anfa'uhum linnas kullun yana hama yana hidima mai uwan shi musulmi yana hidima da ɗan uwan shi ko na jini ko uwan shi ba na jini ba musulmai shi kullum mabudi ne na alheri kuma sai na biyun manzo Allah ya ce akwai wanda shi kuma mabudin sharri ne shi kullum ka gan shi iyazan billah to babu alheri babu sharri shi na farin ya bude alheri ya rihe sharri shi kuma na biyun ya bude sharri ya rihe alheri babu ruwan shi da duk wani abu da zai faru na alheri a'a shi kullum ayi bala'i ayi musiba iyazan billah to wannan mummunan hali ne in aka same ta musamman cikin mai da'awa imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce madalla da mutumin da ya zamanto mabudi alheri a hannun shi kenan madalla a ce yanzu kai kai ne sababin alheri kai ne sababin bayan Allah suka san musulunci kai ne sababin gina masallaci a garin ku kai ne sababin gina makaryata wanda ɗiyan musulmi suke karatu kai ne sababi abubuwa na ibada abubuwa na san Allah da bin Allah kai ne sababin da yasa aka gina wannan abin to manzo Allah ya ce madalla da kai mana kenan alherin Allah ya kai maka zaka samu albarka a gobe kiyama aljanna Allah Allah sai ya ce sai manzo Allah yake cewa wailun akwai kuma azaba da kuma abubuwa marasa kyau da duk mutumin da ya zamanto shi mabudin sharri a hannun shi iyazan billah wannan shi kuma shine mafi sharrin halittu wannan kuma shi ne mafin sharri daga cikin bayan Allah a gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai kama shi ya kama shi da laihin mutanen da ya buɗe ƙohon sharri kai ne asalin ka buɗe abubuwa na caca da moɗi a garinku ko a unguwarku ko a ƙauyenku iya zambilla kai ne ka buɗe gidan giya kai ne ka buɗe wani abu wanda yake na lalaci wanda zai lalata al'umman musulmi da 'ya'yansu da matansu kai ne asali kai ne sila kaga kenan zunubinsu a ɗora maka zunubinka kullum ana sadaka jariya sadaka ta gari wanda za ta kai mutum aljanna to amma ka iya zambilla ko ka mutu za ka samu sadaka jariya amma kuma mummuna Allah zai baka zunubi duk wanda suka aikata wannan abubuwan marasa kyau miye dalili kai kai ne sila kai ne kafara kai ne mabudin sharri to kun ga wannan inwa masu girma Allah maɗaukakin sarki a wannan aya mai girma yana mana bayanin akan cewa musan ko musuwa ne ne wannan ayar tana daga cikin ayoyi wanda ba wai musulmai ba wanda ba musulmai ba sun karance ta sun san miye ma'anoninta wani lokaci har za ka ga a coci ko kuma ka ga irin jami'o'i na duniya manya-manya za a rubuta ita wannan ayar يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كلمة تا كاي متكا وجن معنا إن ذا فسرتا amma ta filla filla guda guda ma'anonin ta yawa gare shi a ƙarshe dai abu yake karantar da mu insaniya dan adam kenan dan adam dan adam ne yanzu kuma wannan albarka na musulunci wannan alheri da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama zai ketare musulmi har ya shiga wanda ba musulmi ba saboda Allah cewa ya ayyuhan nas ayyuhan nasu mutane ba ce ba mu'minuna ba ce musulmun kenan yanzu kaga da ba yahude da ba nasare da ma wanda bai da addini da kai musulmi dukan ku sunan ku diyan adam dukan ku sunan ku bayan Allah wanda Allah halice su yi ma insaniya alheri alheri yi ma insaniya sharri sharri ne to nan za mu ɗauki wani darasi babba musamman a ƙasar mu ta Nijar zamantakewar mu ta yau da gobe zamantakewa ta musulunci wanda za a ce kusan 100 bisa 100 musulmai an kaga wanda musulmi ba ko bako ko kuma wani bargurbi wanda dai guguwar shedan ta jashi amma dai ka iya cewa 100 bisa 100 yan Nijar musulmai ne kaga kenan ashe mu mu ne dace mu zama lafiya mu mu ne dace ashe mun so juna muna da kabilu wanda ba su da yawa sosai ga auratayya ga kasuwanci ga ayyuka ga noma ga kiwo makiyayi abokin manomi ne manomi abokin makiyayi ne dan kasuwa ga kuma auratakiya abubuwa da yawa ga masallatai mu kullun zamu yi sallah sahu guda kaga kenan in kaga wata kiyayya ko ko wani abu wanda ke tashin hankali a Niger to yana daga cikin nisa da muka yi da addinin musulunci in dai muna matsayin mu na musulmai in dai mu rike wannan suna to menene zai sa mu tada hankali addinin mu guda manzan mu tsiran Allah da mutala tabbata gare shi guda ne kuma gurin mu duka guda ne mutum ya imani ya shiga gidan aljanna Allah da muke bota tama guda ne to amma yanzu menene zai raba kawo mutane menene zai sa wancan ya ki wancan bai wuce zamanto mulki dan siyasa ne mulkin ya fadi ko ya zamanto kudi ko kuma ya zamanto kabilanci ko ya zamanto dan garanci ko kuma wani na ganin wata kabila ta rike wani abu ta hana shi ya kamata ya rike kaga wanda duka tarkacen duniya ne duk wani abu da muka zana babu wanda ba tarkacen duniya ba ne mulki ne a ina mulkin yake in kuɗi ne ina kuɗin suke nawa suka kai in ka gama da irin rayuwar da za a yi a kiyama wanda babu adadi wanda duka in ka jima shekara ɗari ne a ce ma Allah tun da aka haihe kana jinjiri aka baka mulkin duniya kai kai ne mulkin duniya shekara ɗari zaka yi in ka yawa in ka wuce ɗari to ƙarshen ta sai an ɗaga ka sai an tunkuɗa ka ga shugaban ƙasa na amma kuma tashi ma sai an ɗaga ko kuma a ce Allah ya maka mai kudin duniya tun da aka haihe ka kai shekara 150 abincin da zaka ci ma aiki babu zaki babu daci babu kamshi babu wari komai sai ya kare aiki kaga to shekara 150 nawa ne idan ka gama ta da shekarun da za a yi na lahira wanda duka gurin mu shine samun gina aljanna wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun a kiyama fa rana guda fa kamar shekara dubu ne a nan duniya to da an baka shekara 100 yanzu ɗarin ma nawa ne waye zai kai manzo Allah ce 60 au 70 shekara 60 shekara 70 shekara 60 shekara 70 to a ce ma kayi rikici kana shekara 60 kayi rikici kana shekara 70 bi zaka samu miye zai an hwanar da kai mulki ka samu ko kuɗi ka samu duka mafi yawa irin abubuwan da suke tunzura mutane sai ka zo kuma abu mafi lalaci shine idan ya zamanto akwai hannun 'yan waje kuma kahurawa musamman irin ƙasar horon shi wanda kowa ya san irin badakala da suka yi a nan afirka na raba kanun mutane da sa kabilanci don su yi sata dukiya da kuma kashe-kashe da zalunci marasa iyaka inda mutum zai karanta mulkin mallaka na tura mulkin mallaka na horon shi lalle ne tabbas zai san cewa an zalunci ɗiyan adam musamman kuma nijar tana ciki a matsayinmu na musulmai to amma sai ga mutum wai saboda waye daɗaɗa ma bature kahuri na horon shi rai zai rika zagin nijar daga waje ko kuma ya ce a yi ta'addanci mutane da yawa su mutu bature ko ɗaya ba wanda ya mutu hasarar mi yayi in ɗan ta'adda ya mutu ko wani ɓarawo ya mutu a nan afirka ko kuma mai mulki ne ko wane ne ko soji duka da yan afirka ne duka da yan nijar ne waye asara mu muka yi asara su ba su da asara ko ta biye takardun banza ne za a rubuta a baka za a bugo su in an yawa a ce za a baka kuɗi ka je ka yi ta'addanci takardun banza ne shi ba zai mutu ba shi yana nan a raye ka kashe ko makwabcinka ko wani dan uwanka ko wani kabilarka ko wanda kuke musulmai uwa ɗaya uba ɗaya abinda ya komi shine musulunci to kaga kenan wa masu girma wannan ayar na kawo ta ne don mu san cewa mu musamman yan Nijar da kuma sauran musulman duniya gaba ɗaya yan uwan juna muke tsakanin mu wai ba ma ga wani wanda yake ba musulmi ba yan uwan juna muke ya kamata duk abin da ya taba wani to wani ma ya zama to yana jin zahi mu manta da duk wani shara na duniya don mu zama lahiya mutane sun haɗa kai a duniya sun mora rayuwar duniya sai in kadibi duniya wanda ba irin tamu ba musamman afirka mutane sun tsaya sun mance da kabilanci sun mance da bambanci na addini sun mance da bambanci na kaza da kaza sai suka gina ƙasarsu suka tsara rayuwar duniya amma mu yanzu an bar mu da mi kabilanci wane ɗan wane wane ɗan wane ko kuma an bar mu da mi jahilci ko kuma an bar mu da mi rashin iyawa da zaman banza da rashin aiki kadiba gani aka yakin duniya na biyu aka rubuza duniya mutane kuma suka zo suka sake gina kasashensu gwanin sha'awa gwanin kyau mu muna na hayanzu muna zamne aka sake yakin duniya na biyu aka rubuza duniya aka kashe mutane kuma mu hayanzu ba mu gina ba mu hayanzu suka sake rubuza kayansu suka sake gina kayansu kuma mu muna na duniyan ma mun kasa ginawa balle kuma lahira kawai abin da ya dame mu abubuwa marasa amfani abubuwa wanda aka sa maka a kwakwalluwa cewa kai kaza ne ko kuma dole sai suwa ne ko kuma dole sai su kaza kana biya 'yan waje kana bata ƙasarka yanzu ko da wasa a samu wani yamma amerika barazana ka gani da ƙasar shi za a gamu a kama shi sai a tiryan tiryan sai an kai shi daga nan ha amurka wai amurka irin su amurka ba wai ka nuna musu yatsa ba zan kai muku hari a'a ka ce ma a ce ma an tuhume ka ana tuhumar wane yana zagon kasa da zaman lahiya amurka duk duniya sai an kamo ka amma kai kame da kasar ka banza kame da al'ummarka kaman ba mutane ba kame da al'ummarka kaman saboda kudin da za a baka ko kuma wani abin da zaka samu to wannan ayar tana karantar da mu wai ba wai mu musulmai ba ko kuma kasar Nijar ta gama kasar mu guda a'a duk dan adam ma al-insan insaniya ya ayyuhan nas ya kamata ka girmama dan adam ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba wane ne karantar da musulunci shine ka girmama shi tunda Allah ya ce walaqad karramna bani adam shi dan adam karan kanshi haka daraja gare shi ko musulmi ne shi ko ba yahude ne shi ko kirista ne ko bai da addini sam abin tausayi ne ka mushi wa'azi amma girmama shi ake kuma ɗaukaka shi ake to shi musulmi kuma shine yana da karamci hayyan wa mayitan shi musulmi ko ya mutu yana da alhurma ko da ran shi yana da alhurma to wani alhurman ce ya kamata mu rike Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya sa mu gane kuma Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana fahimta addinin mu don mu zamna lahiya Allah subhanahu wataala ya buɗe mana ƙohohin shi na albarka duk wani ƙohi na sharri Allah subhanahu wataala ya rihe mana shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آنا ليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين مدى توصلي ga Allah subhanahu wataala da ayyukan mu kyawawa wanda basu da lahiya daga cikin mu al'umma musulmi gaba daya da wanda suke nan da wanda ba sa nan Allah ba mu lahiya wanda ba su da lahiya Allah ba su lahiya wanda yake da wata damuwa Allah subhanahu wataala ya yaye mishi mai bukata ta alheri Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri iyayen mu da kakanni wanda suka rasu da sauran musulmi gaba daya Allah subhanahu wataala ya ji kansu Allah hasa kabarin su Allah ya sanya aljanna firdausi ita ce makomar su shugabannin mu muna musu fatan alheri Allah subhanahu wataala ya kama hannun su zuwa ga aikata alheri wanda zai amfani talakawa kuma ya amfani musulunci da musulmai sojinmu da suke kan iyaka Allah ya kare su Allah ya kare ƙasarmu Allah ya kare iyakokinmu da sauran ƙasashe na musulmi kuma la salatu wa rahmukum